jiya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da dama mun kammala bangare na farko na littafin kuma yadda bayani ya gabata jiya insha Allah ta'ala yanzu kai tsaye bangare na biyu za mu shiga bangare na biyu shine bid'ul janaizi bid'ul janaizi ma'ana bid'o'i na janaza abubuwan da ake yin su waɗanda galibinsu ba su tabbata daga shari'a ba abinda nake so mu fahimta a nan shine a makasudin ƙulla wannan babi da malam albani ya yi shine abu na farko dai don mu fahimci cewa a bayan kasan alkhairi to babu laifi kai ƙoƙarin kai kokarin sanin sharri domin ka guji mishi ka san sharri kamar da zai mana bayani ba dan ka aikata shi ba sai dan ka guji masa wannan babi ne mai kyau saboda idan baka san sharri ba alkhairi kawai ka sani to zaka shiga cikin shi ba amma idan ka san shi ko kuma shi kabarin kawai aje a kunna ka gan shi sai ka tsallake masa ka kauce masa ka ci gaba da aikata ayyukanka na alkhairi abu na biyu mala albani ya kawo mana abubuwan da shi ya sani a matsayin na bidoyin janaza abinda ya ga ana yi wanda addini bai umarni da su ba ko kuma mafi yawa abubuwan da ya karanta ya ɗauko daga wasu littattafai kamar yadda zai bayani to amma wannan bayan nuna cewa iya abin da malam albani ya tara a wani littafin su kaɗai ne bidoyin da ake a janaza ba haka yake nunawa ba sai dai kuma ya sa shi abin da ya sani ne mai yiwa ne shi a garinsa akwai wani abin da a nan garin akwai abin da ake wanda shi a garinsa a lokacin ba a yi bisan shi ba saboda aka bisa shi ba saboda aka kasancewar ana yin sa yanzu malam albani bisa shi ba kada mu dauka wannan abin tunda malam albani bai rubuta shi a cikin bid'ul janaiz ba to ba fa bid'a bace za a iya yin sa saboda haka akwai wasu ka'idoji amma da zai kawo duk abin da ya saba wa nassi na shari'a karara addini bai yi umarni da shi ba aka zo da shi to wannan bid'a ne sawa in ya rubuta shi anan ko bai rubuta shi anan ba amma nan kamar in ce wani dan samfilin ya mana haka ya dan kawo mana abubuwan da ya ɗauko daga wasu littattafan da kuma shi abin da idansa ya gani ya rubuta Allah subhanahu wata'ala ya samu dace mala yace bid'ul janaizi in janaza wa inni tatmiman li fa'idatil kitab ra'aytu an atba'ahu bi faslin khassin bi bada'il janaiz كي يكون المسلم منها على حظر ويسلم له عمله على على السنة وحدها ما الألباني يتي وإني تتميما لفائدة الكتاب ina gani saboda littafin ya samu cikakkiyar fa'ida ra'aitu an atba'ahu bi faslin khasin sai na ga ya dace da na biyo wancan wanda muka gama da wani fasali keɓantacce wanda ya kunshi bidi'o'i na janaza kai ya kuna muslimu min ha ala hadirin wa yuslimu lahu amaluhu ala sunnati wa hadaha domin musulmi ya kasance cikin taka tsantsan akan ita bid'ar kai afka cikin ta lokacin da bai sani ba sannan kuma aikinsa ya kubuta a ya kasance ya kubuta daga dukkanin abin da ya saba sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kasance aikin sa yana tabbatuwa ne karkashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai washairul hakimu yaqulu wani mawaki mai hikima yana cewa arabtu sharra la lisharri lakin litawqihi wa man la ya'rifu alkhayra min ash-sharri yaqa'u fihi wannan waka ce ta hikima yake cewa arabtu sharra ya ce na yi ƙoƙari na kai na kawo na koyi na san yadda ake yin shari amma ya ce lali shar ba don nina je na aikata sharrin ba lakin litauƙihi sai don na guje mishi don sai don ina cikin tafiya idan na ga sharri sai na gane wannan sharri ne sai na guje masa ya ce wa malla ya ariful khaira mina sharri wanda duk bai tantance ya iya sanin alkhairi daga sharri ba to ya ƙa'u fihi zai afka cikinsa bai sani ba haka al'abarin yake a ce kai zuciyarka safiya ce kawai alkhairi ne kadai a cikinta to sai ka sami yan damfara su ta damfara ka a gefe wa an tala ta shi'uru alali ba ka sani ba kai alkhairi ne kadai a zuciyarka ɗauka kake kowa mutumin kirki ne bawan allah ne ta ƙi ba zai cuce ka ba to sai kai ta ma'amala da mutane wancan ya damfare ka wanda ya cuce ka shi wani zai zo maka damar da siffar mutumin kirkin ne ya kwantar maka da kai ya zuro maka nun ka miƙa masa ka neme shi ka rasa suka yi ta mamaki dama mutane haka suke to amma an karba zuciya ka gida biyu nan alkhairi nan kuma kana dan hango wasu abubuwa haka to idan mutum ya zo sai ka rinka kallon sa da ido biyu yawa da kaga ya danyi wani motsi wanda baka yarda da shi ba sai ka sa masa alamar tambaya to sai ga abin ya danyi sauki wani labari da mai magana jari ya kawo akwai hikima a cikin labarin kwarai da gaske labarin wani labari na dan zaki da wane ne ko bararo ne ko wane ne wanda ake koyawa 'ya'yan namun dawa yadda ya kare kansu yadda za su kare kansu daga sharrin mutum idan sun ganshi saboda su ba san waye ma mutum ba saboda ana gaya musu waye mutum ga sharrinsa da sauransu to a cikinsa akwai ɗan zaki shi ɗan zaki yana gani ai shi ya fi ƙarfi waye wani mutum in ya ganshi kawai a banke shi zai kashe shi ya cinye shi to shi kenan ana nan ana nan wata rana kuwa shi wannan ɗan zakin ya to suka da mutum ya banke mutum ya sa shi aiki da sauransu da ƙarshe dai shi wannan mutumin shi ne sanadiyar wannan ɗan zakin abin da nake so in kai zuwa gare shi shine ya sanadiyar rasuwarsa an nuna masa waye shi don in ya san shi ya guje shi saboda an gaya masa an gaya masa cewa mutum yana da hatsari ga dabbobi yana farauta su kuma yana kama su idan ya kama su kuma kwanansu ya kare amma ya ƙi yadda su sauran namun dajin da suka koya sai gashi sun kauce masa amma shi da ya ƙi koya sai gashi mutumin shi ne zama to ajalinsa wanda ya masa gadar zare ya sa shi a cikin ɗaki ya rufe shi ya sa masa wuta kuma ya ƙone shi kenan to alkhairi ana koyansa sannan kuma sharri ana saninsa domin a guje shi wa fi hadithi hudhaifata bin al-yaman qala an karbo daga a cikin hadisin hudhaifa dan yaman wanda ake ce masa sahibu sirri rasuli sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kebance shi shi shi kadai ya gaya masa wasu maganganu wanda baya gaya wasu daga cikin sahabbai annabi yana gaya masa sirrori na daban wanda shi kadai annabi yake gaya wa sallallahu alaihi wasallam qala huzaifa yake cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khair yake cewa mutane idan sun tashi dukkanin su suna tambayar manzon Allah ne tsira da aminci su kara tabbata a gare shi game da alkhairi me mutun zai samu me mutun zai aikata shiga aljanna me mutun zai aikata ya samu lada shine abinda mutane suke tambayar annabi akan sa yace ni kuma kuntu as'alu anish sharri sai ka gani kuma in tashi tambaya ta tambaya nake akan sharri me yasa yace makhafata ay yudrikani dan jin tsoron kada kada wannan shari ya zo ya riske ni ban sani ba saboda ka babu laifi ka san wani abu domin ka guje shi a addinin musulunci to shi sa malai ta tara wannan bidoyin domin ka san su da in ka gan su kada ka afka cikin su akhrajahu al-bukhari wa ghayruhu wannan hadisi imam al-bukhari da wani shi daga cikin malaman hadisi suka fitar da shi malai ce walaula anna al-fasl anna al-fasl mushara ilayhi كانت مادة جاحزة عندي لما اتسع وقت الآن لجمعها وإلحاقها بالكتاب ما ليس دابا دان wannan fasalin da nake nuni zuwa gare shi ba shine fasalin bidiyo in janaza kanat maddatan jahiza kanat maddatun jahizatin indi ya kasance wani madda ce da take tanadaddiya a wajena abinda yake nufi da madda rubutu ne da ya riga yayi shi yana nan a ajiye da ba don wannan bidoyin janazar da yake so ya kawo mana yanzu ba ya riga ya rubuta shi dama can ya ajiye shi lamattasa a waqtil ana li jam'iha yace to da lokacin da nake da shi yanzu ba zai ishe ni ba zai yalwace ni wajen tattara bidoyin janaza ba wa ilhaqiya bil kitabi har na zo na riskar da shi na hada shi da wani littafin da muka gama na ahkamul janaiz saboda yadda malamin ya shagala da rubuce rubuce da karantarwa da sauransu shine kawai abin da ya sa a gaba to a lokacin bashi da lokacin da zai tsaya tattaro sai ya ƙara shiga wasu littattafan ya tattaro to amma alhamdulillah a lokacin sai aka yi sa'a dama ya riga ya yi wani rubutu akan bidiyo'i kala-kala ma'ana ba bidiyar janaza kaɗai ya rubutu akan sa ba bidiyo'i kala-kala ya rubutu akan shi bidiyar kaza bidiyar kaza bidiyar kaza bidiyar kaza to da ya tashi sai ya ɗauko bidiyar janaza cancakar kawai sai kawai ta sa ta a wani littafi ina fata an fahimta yawa kun ga aikin zai yi sauki tunda dama akwai rubutun ya riga ya riga ya cicciro a sauran littattafan malai ce walakin na habiratan indi sai dai abin da ya taimaka min shi ne shi wannan littafin bangaren janaza tana nan a halitta a wajena a yanzu da yake magana a lokacin wahiyar jiz'un min maddatin wasi'atin kuntu shara'atu fi jam'iha منذ sana malai ce wani bangare ne na wani rubutu da ne mai yalwa mai fadi wanda na daɗe ina yinsa kusan shekara guda fa akthara ko fiye da haka ma li u'allifa min ha kitaban hafilan dan na rubuta wani littafi da yake gamamman littafi yajma'u mukhtalaful bid'i ad-diniyya wanda zai tattaro bid'o'i mabambanta juna bid'a kala kala albani so rubuta littafi akan sa wato da ya rubuta littafin da ya amfani kwarai da gaske ma'ana duk wani abu da ka sani na addini to albani zai rubuta bid'arsa misali sai ce bid'ar azumi sai ce abu kaza azumi bid'a ne abu kaza azumi bid'a ne bid'ar zakka abu kaza zakka bid'a ne abu kaza zakka bid'a ne bid'ar sallah abu kaza haka to yana ya fara rubutu kusan shekara ɗaya yana ta rubutu a kai yana bincike yana ciro san a ciro nan a duba nan a leƙa nan kusan kodoshe aikin kenan bale ce yuslihu an yakuna kal qamusilha wanda shi wannan littafin da nake ƙoƙarin rubutawa idan na gama shi zai inganta ya kasance kamar qamus ne na bid'a qamus amma na bid'a yadda ka san kana da qamus na kalmomi na larabci idan kana neman kalmar larabci sai ka je ka duba alif kana neman asadu sai ka je ka duba alif da kuma sadu sai ka sauka ƙasa ka duba ka duba sai ka ga asadu to haka zai shi kamar qamus na bid'a haka idan kana neman bid'a sallah to sai ka je ka duba bangaren aswad da sauran abin da ya kama da haka malaci istakhrajtuha min asharatil kutubi nayi kokarin tattaro da fito da wannan mas'alar da nake tattara na bid'o'i daga daruruwa littafi aka ce asharatu shine gomomi abinda ake nufi littattafai da yawa ma'ana ya shiga littattafai da yawa mabambanta juna wajen tattaro wannan abubuwan wa kana qad baqiya alayya قراءة بضع كتب أخرى لأنصرف بعد ذلك إلى ترتيبها إلى ترتيبها جميعها وتأليفها ما ليتي أبن دي رجي من كوي شيني na karanta wani wasu kaɗan daga cikin littattafai wanda su ma zan ciro wasu abubuwan daga cikinsu na haɗa su da sauran abubuwan da ban ƙarasa rubutawa ba daga haka kuma sai na jera su yadda ya kamata su fito a matsayin littafi sannan kuma sai a wallafa shi ya ce walakin ni sarraftu anha sai dai ban kai ga haka ba sai na bar wannan aikin da nake na rubuta wani littafi na bidoyi na shiga wani abin daban kuma wani abin ya ɗauke masa hankali mala albani ce fahimtanamtu hadhihi almunasaba to da na rubuta wannan littafi kuma sai na ribaci wannan munasabar littafin da na rubuta na ahkamul janaiz wastakhrajtu mimma indi min almaddati alfasl almadhkur sai na ciro a cikin wannan rubutun da ne mai fadi na ciro wannan maddar ta me bid'o'in jana'iza ita kadai na kawo ta na jingina ta anan wajen tun da daman tana nan a aji bala ya ce wa rattabtuhu ala tartibi alladhi fi niyyati ay yakuna asluhu alayhi sannan sai na jera shi akan tsarin da nake niyyar asalin tafin ya kasance akai kama satarahu kuma yadda zaka ganshi wa huwa anni anqulu bid'ata min al-kutub min al-kitab alladhi istakhrajtuha yace yadda nake yi yadda zaka gani ko shine zan ciro bid'ar da zan yi bayani a kanta min alkitab alladhi istakhrajtu daga littafin da na ciro ta asali littafin malamin da ya rubutu yace abu kaza bid'a ne ya kawo hujja to zan ciro ta daga cikin littafin na kawo ta littafi na na rubuta bi nafsihi da nassin magana sa yadda ya kawo ta haka ne ma zan kawo ta ba tare da na canza masa ba aw ma'anahu ko da ban kawo nassin magana sa ba to zan kawo ma'anar magana sa daidai wa da ba tare da na canza wani abun ba ثم ثم اعقبها بالاشاره الى رقم الجزء والصفحه منه sannan kuma bayan na kawo maganar sai na biyo bayanta da cewa ga fa'a littafin da na ɗauko ta ga juz'in ga kuma shafi ta ƙarshen yanke hujja kenan ma'ana wannan maganar da ya ɗauko ya ce abu kaza bid'a ne ba shi ne ya faɗa ba ga littafin sai ga masu na littafin ga juz'in idan mai mujalladai da yawa ne sai ce juz'i na kaza sannan shafin ma sai ya gaya maka kaga kai ya rage naka mai karatu ka je ka ƙara dubawa ka leƙa ka gani abinda mala ya faɗa da gaske ne ko ba gaske bane idan kana inkari mala ya ce fa in lam aqibuha bi shay'in idan ka gana kawo wata bid'a na ci abu kaza bid'a ne sai kaga ban biyo bayan shi da wata magana ba ban jingina magana zuwa ga wani malami ko ga wani littafi ba fa dhalika isharatan ila annaha minni to wannan yana nuna maka cewa maganar daga gare ni ce ni ne a cikin abin da Allah maɗaukan sarki ya bani na ilimi da fahimta na gano wani abin kaza bid'a ne saboda ƙa'idodi asali na shari'a na gane kaza bid'a ne wa adda ilayya wa adda ilaiha ilmi annaha min albid'a ilimi na ne kai ne na gano cewa wannan abin bid'a ne malai ce wa hiya qalilatun jiddan irin wannan kuma ɗan kaɗan za ka samu ma'ana irin wanda ni kaɗai ne da ciro su ba tare da na jingina magana zuwa ga wani malami bai ce ba su da yawa a cikin littafin waɗanda suke wasu ne malamai ne suka faɗa na ciro su ne abin da ya fi yawa bin nisbati li maddatil fasl al ghariza aw al kitab idan kai la'akari da yadda littafin yake da girma ko kuma yadda fasalin yake da faɗi wa qabla shuru'i fi sarjiha malai ce kafin na shiga koro muku bidiyoyin nan labudda min zikiril qawaidi wal usasi lati buniya alaiha hadha al fasl ba makawa sai na ambaci ka'idoji da ginshikai da aka gina wannan fasalin bidiyoyi akan nasa taba'an lil asali saboda ya ba asalin littafin da na riga na rubuta faqulu mala albani ce sai na ce innal bid'ata almansusu ala dalalatiha min ash-shari'i hiya yace bid'ar da aka yi nassi akan bata ce kullu bid'atin dalala irin wannan bid'ar daga mai shar'antawa shine Allah madaukakin sarki ko manzon Allah tsira da amince su karanta tabbata a gare shi to ita ce kamar haka na farko kullu ma arada sunna dukkanin abin da yazo ya ci karo da sunna annabi tsira da amince su karanta tabbata a gare shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abu kaza sai wani ya faɗi kishiyarsa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ya aikata abu kaza abin da ya shafa janaza sai wani ya aikata kishiyar wannan abin to wannan kai tsaye bid'a ne babu wayoyi a kansa min al aqwali aw al af'ali bid'o'i ne ko kuma sunna ce ta magana ko kuma ta aiki aw al aqaidi ko kuma abubuwan da zuciya take kudurcewa walau kanat an ijtihadin ko da ku wannan abin ya kasance ijtihadi ne inda ya saba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ba fa za yi amfani da shi ba bid'a ne ba'ud na biyu kullu amri dukkanin wani aiki yutaqarrabu ila Allah bihi da ake neman kusancin Allah madaukakin sarki da wannan aikin wa qad naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riga yayi hani da wannan aikin to wannan aikin ko daga waye zo ko kuma waye yi shi sunansa bid'a abu abu na uku kullu amrin la yumkin an yushra illa bi nassin aw tawqifin dukkanin aikin da ba za ta yi ba a ka'ida ya kasance an shar'anta shi ana aiki da shi sai ta hanyar nassi na maganar Allah madaukakin sarki ko manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma annabi ya gani ana yi shiru ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a tabbatar da addini aikin da ba a tabbatar da shi sai ta irin wannan hanyar wala nassa alayya wala nassa alaihi kuma aka samu an yi shi babu wani nassi irin wannan akan sa fa huwa bid'atu malai ce wannan fa shi ma yana cikin bid'a za a ganshi anan mun kawo shi illa ma kana an sahabi sai abin da ya kasance daga wani sahabi wani sahabi yayi sannan ba a samu wani sahabi dan uwansa ya masa inkari ba dan kun san ka'ida a wajen malaman usul fiqi suka ce aikin sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hujja ne amma idan ba a samu wani sahabi ya masa inkari ba idan sahabi ya faɗi magana ko ya aiki sai aka samu wani sahabi dan uwansa sai ya inkari akai suka yi sabani to aikin kowane ɗaya daga cikin su baya zama hujja amma idan ɗaya ya magana duk suka dace akan abin da ya faɗa to malamai suka ce wannan aikin ya zama hujja to shi ma wannan haka ne abu na gaba ma alsaqa bil iba ulsaqa bil ibadati min adatil kuffari abinda aka dan farashi aka hada shi da ibada ta yau da kullun wanda kuma asalinsa al'adar kafirai ne wata al'ada ce daga cikin al'ada kafirai sai wasu daga cikin jahilan musulmi suka yi aranta suka suka yi tiraninta suka shigo ita cikin addinin musulunci kuma aka hada ta ake aikata ta to irin wannan shi mu zamu bayani akan ta ba addinin musulunci bane wanda ana yin su da yawa daga cikin abubuwan da ya shafi janazar da muke gabatarwa abu na gaba ma nassu ala istihbabihi ba'd ulama'i wani abu da zaka ji wani sashi daga cikin malamai sun nassanta cewa abu kaza mustahabbi ne siyama almutaakhirin minhum malai ce musamman ma malamai na baya baya wanda suka zo daga baya almutaakhiruna kenan wala dalili alai kuma ga duba sai ga babu dalili mustabi an ce abu kaza mustabi ne shi ko mustabi duk abin da aka ce masa mustabi to fa shari'a ce Allah ne ce ayi shi kuma zan Allah ne ce ayi shi sallallahu alaihi wasallam mustabi ba wai kawai haka ake yin sa ba duk abin da kaje an ce mustahabi ko wajibi to umarni ne ka'ida kenan duk abin da kaje an ce haramun ko makaruhi to hani ka'ida sai dai wajibi ya bi mustahabi karfi saboda qara'id saboda dalilai da suke nuna abu kaza ya tashi daga wajibi ya zama mustahabi haramun ya fi makaruhi karfi saboda qara'in abu kaza dalilai da suke nuna cewa abu kaza ya tashi daga ainihin haramin ya dawo zuwa makaruhi to kawai sai wasu malamai su ce abu kaza mustahabi ne ina dalili babu to malai ce zamu bayani akan irin wannan abubuwan ba abubuwa ne da ya kamata a ce mutum ya aikata su ba abu na gaba kullu ibadati dukkanin wata ibadar da lam ta'ti kayfiyatiha lam ta'ti kayfiyatuha wanda yadda za a yi ibadar bai zo ba illa fi hadithin da'ifin sai a cikin hadisin da yake mai rauni bai inganta ba au mawdu'in ko kuma hadisin da yake hadisin ƙarya wanda kwata-kwata ba ƙarya aka aka jingana ta zuwa ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to irin wannan ibada za mu bayani akan ta saboda ba a tabbatar da shari'a da hadisin da bai inganta ba kamar yadda wannan magana ce da mun sha maimaita ta a munasabobi da dama duk hadisin da yake bai inganta ba ko hadisin ƙarya to kada ka ɗauko shi ka kawo mutane ka ce ya ka shar'anta musu wata shari'a da shi wannan kuskure ne babba abu na gaba al fil ibadati shine wuce gona da iyaka a wajen ibada shari'a musulunci ta ce ayi abu kaza sai mutum ya wuce gona da iyaka wajen aiki to shi ma wannan aiki ne ko kuma abu ne da zamu bayani akan zaman sabida a cikin abubuwan da zamu bayyana abu na gaba kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u dukkanin wata ibada da shari'a ta sake ta ba ta mata kaidi ba kawai aka ce ayi ta sai wani zuwa kayyade ta ya ce ga lokacin da za a yi ta ko ga kaifiyar da za a yi ta ko ga adadin da za a yi ta shi ne sama cewa kayyada hannasu bi ba abin kuyudi kawai sai a samu wasu mutane su zo su kayyade ta da wani sashi daga cikin kayyada kayyada da suke mithl makan misali a kayyade ta da lokaci da guri aw zaman ko lokaci aw sifatin ko sifa aw adadin ko kuma adadi wannan duk ba daidai bane misali a ba da dama a ce a yi sallah ta nafila ba tare da an ƙayyade da lokaci ba kawai sai ne ko kuma misali ɗauki zikiri zai fi shiga ciki misali zikiri subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi ya ce kalmomi ne masu nauyi akan masu nauyi akan mizani masu sauki akan harshe kuma Allah yana san su subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim annabi tsira da amince su ƙara tabbata a gare shi bai faɗi lokacin da za a yi su ba ko ranar da za a yi su ko kuma adadin da za a yi su kawai kai ta yi ko da yaushe duk lokacin da ka samu lokaci kai ta yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kawai sai a samu wani sai zo kayyade masa ya ce ai za a rinka yin su ne bayan faduwar rana kafa 20 20 to sai a ce masa wannan abin da ya faɗa bid'a ne sai ya ce salatin ne bid'a subhanallahi wa bihamdihi din bid'a sai a ce a'a ba shine bid'a bid'a shine lokacin da ka basu da kuma adadin da ka basu ina fata an fahimta to duk abin da ya zo a haka a sake sai wani ya zo ya kayyade shi to wannan kayyade wanda ya masa bid'a ce malam zai bayani akan ta a ciki shine abin da yake nufi sai malam ya ce wa tafsil alqawl ala hadhihi alusul mahalluhu alkitab almustaqil insha Allah ta'ala bayyana bayani filla filla ala hadhihi alusul akan waɗannan asalai da muka ambata mahalluhu malai ce inda ya kamata a ce an yi shi alkitabul mustaqil shine littafi mai zaman kansa ai wani littafi na musamman ayi bayanin waɗannan bidoyi da dalilan su insha Allah ta'ala idan Allah ya so ma'ana malai kamar kamar yana kansa alƙawari ne idan ya samu dama zai yi malai ce falnashra falnashra il'ana fil maqsudi faqulu yace amma yanzu za mu shiga cikin abin da muke so mu kawo manufar kafa wannan fasali shine kawo bidoyi sai na ce to zai fara gashi na sai ce qablal wafati akwai bido inda ake aikatawa kafin wafati kun san yadda ya tsara littafin ya fara ne kafin mutum ya bar duniya lokacin da bashi da lafiya me ya kamata a yi masa to yanzu ma haka zai dauko littafin abu na farko qablal wafati kafin mutum ya wafati ya bar duniya waɗanne abubuwa ne wanda akan yi su akan mara lafiya amma kuma ba daidai bane sai ce abu na farko itiqadu ba'duhum itiqadu ba'dihim kudircewar wani sashi daga cikin mutane annash shayatina cewa wai shaidanu ya atunal muhtabar suna zuwa wa wanda mutuwa ta halatto masa suna zuwa mutumin da yake kan gargara ala sifati abawaihi a bisa siffar iyayensa guda biyu fi zai yahudi wa nasrani a kamanni na ba yahude ko na ba nasari wai idan mutum ya kusa mutuwa sai ga iyayensa a cikin siffar ba yahude ko nasara gashi nan kamannin iyayensa ne to amma sun yi shiga irin ta ba yahude sai su masa aiman gane wannan addinin musuluncin da kake ba daidai bane zan ba yahudi sai ya ga ko babarsa kuma ita kuma asan babba na sariya ta ce masa ai na gane wannan addinin musulunci ba daidai bane zama ba na sari shari'o suke zuwa su rikide su zama haka to malai ce wanda ba shi da asali a cikin addini ba annabi ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa ba wannan magana ce da ta sha kai kawo a harshen nan mutane hatta ya'ridu alaihi kulla millatin liyudilluhu har sai sun bujuro masa kowane irin addini daga cikin yahudanci ko nasaranci wai dan su batar da shi qala ibn hajar al-haytami ibn hajar al-haytami al-faqih yace fil fatawa al-hadithiyya a cikin littafin sa fatawa hadithiyya laqanan an siyuti ya ciro magana ce daga imam suyuti shi ma yace lam yarid dhalika hakan bai tabbata a cikin shari'a ba abu na biyu daga cikin bidiyo inda ake aikatawa wad'ul mushafi عند رأس المحتضر sanya alƙur'ani a daidai kan wanda mutuwa ta halatto masa daidai wanda mutuwa ta halatto masa sai a samu ƙur'ani izu 60 sai a sa a daidai kansa in ya kusa mutuwa wato wasu abubuwan da daga malam zai ambata za ku wasu abubuwan ma abubuwan dariya ne haka wasu abubuwan ban mamaki da sauran saboda mu nan kwata-kwata ba mu san su ba wasu abubuwa kuma sai ka ji kamar da mu ake ma saboda da abubuwan haka suke wani wasu kowane irin gari da kowane irin mutane akwai irin tasu al'adar akwai irin nasu bidoe kowace ƙasa a duniya haka suke to shi sa abin abun aka faɗa kai sai kai dariya yanzu wata ƙasa ita ma aka ji aka karanta mata irin abubuwan da ake yi a nan na bidoin su ma sai su ji abin dariya ne saboda kowanne akwai irin nasu kulli hizbi ma ladaihim farihuna abu na gaba talqinul mayyit al'iƙirar bin nabi wa immati alil baiti alaihi musulam wai idan mamace ya zo rasuwa za a rinka masa talƙini a san talƙini aiko a rinka ƙoƙarin jefa masa kalmar da za a rinka cewa ka yi imani da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka yadda da shi sannan kuma ka yadda da a imma su a imma su ne abin nan ɗin alil baiti shugabannin alil baiti a riyawar 'yan shi'a waɗannan guda goma sha biyu wannan kai daga jika san wannan abu ne da ya fito daga shi'a ga shi na ƙasa ya ce ungur mafatil karama mafatil karama littafi ne na yan shi'a abu ne da yake na shi'a suka ce idan mutum ya zo mutu a rin alakana masa cewa ya ƙara imani da annabi jaddada imaninsa da annabi sannan kuma imani da suwa da alil baiti idan mutum ya yi imani maimakon a sa masa kalmar shahada alakana masa kalmar shahada mai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam da makaranta a baya laqinu mautakum me la ilaha illallah ku lakkana ma mutan ku la ilaha illallah amma su sai suka ce alakkana ma mace me imani da abin nan a imma to shi ma yana cikin ɗaya daga cikin bidoyin da ake aikatawa sannan abu na hudu qira'atu surati yasin alal muhtabar shine a karanta surati yasin akan mutumin da mutuwa ta halatto masa wannan mu muna yi anan da yawa malai ce unzur al mas'ala aka do mas'ala ta goma sha biyar abu na biyar taujihul mutadir ilil qibla fuskantar da wanda mutuwa ta zo masa izuwa alqibla ma'ana mutum yana kwance idan aka fahimci ya zo kan gargara mutuwa ta kusa a cin masa to sai a juya shimfadarsa sai ya kasance na fuskanta alqibla wannan shi ma bid'a ne a baya a can idan ba kuma ta ba ai mun yi bayani shi ko yawwa an karahu sa'id ibn al-musayyib wannan batu a sa'id ibn al-musayyib yayi inkarin sa kama fil muhalla kama yadda ya zo a cikin muhalla ta ibn hazam wa malik kama yadda kuma imam malik shi ma ya inkana haka kama fil madkhal kama yadda a cikin yake a cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wala yasihu fi hadithun malik ce ko hadisi daya bai inganta game da hakan ba anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zamu tashi ba'adal wafati bido inda ake aikata bayan mamaci ya rasu waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala ba lokaci ya su ɗauke mu tun da karantawa ne kawai ba kamar wancan bane a tsaya a karanta hadisi ga aya ai sharhi ai wannan kawai zai rinka kawo su ne kawai karantawa zai rinka in ya so kai sai ka koma inda ya dauko sai ka samu ƙarin bayani akan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته